بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله تبارك وتعالى أتكن ونن سورة بقرة wanda a kashinta biyar kun san an karanta fudu saura bai wuce ɗaya ba ubangiji tabaraka wa ta'ala yana jinjinawa yana cewa walakin allaha zu fadalin alal nasi walakin allaha zu fadalin alal alamina lalle ubangiji ma'abucin falala ne alal alamina akan talikai yayin da yake ijiyewan bala'i na kafirai masu ƙarfin makami masu yawa akan muminai ɗan tsirari wanda ba su wuce mutum uku ba su ne a sahabu ɗaluta kamar yadda jiya muka faɗi tilka ayatullahi ubangiji yana cewa wa'in can su ne ayatullahi ayoyin Allah hazihil ayatu wa'inan ayoyi ma taqaddama min awwalir rubu'i ila akirihi daga abin da ya gabata daga farkon rubu zuwa ƙarshen nan shine ayatullahi ayoyin Allah kenan na taluwa muke karantawa alayka gare ka ya Muhammadu bil haqqi da gaskiya wa innaka lalle kai dinnan ko kafirai sun yarda ko bu su yarda ba wallahi laminal mursali na kana daga cikin ma'aika to anan muka dakata jiya kuma zai gaya mana cewa annabi yana cikin ma'aikan zai gaya mana matsayin aiken nasa da girman annabtarsa da bambancinsa in aka gwada shi da sauran annabawa da kuma fifikonsa da yawa sauran annabawa gaba ɗaya tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ubangiji tabaaraka ta'ala na cewa tilka wa incan ismul ishara tilka wa incan ismul ishara a'idun ala rusul al madhkurin min awwal sura ila huna wa innan annabawa da aka ambata daga farkon sura zuwa nan to sune ar-rusulu ma'aika tilka wa'incan ar-rusul ma'aika faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita sashin annabawa ala ba'din akan sashi bi takasisihi bi manqibatin laysat li ghairihi ubangiji ya fifici ya keɓanci annabawa da wasu abubuwa wanda wasu suka fi wasunsu daga ciki minhum man kallama Allah a cikin annabawan Allah akwai wanda Allah ya zance da su minhum daga cikin keɓantar da Allah ya wa annabawansa a cikinsu akwai man kallama Allah akwai wanda Allah ya zance da shi kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam ɗaya ne daga cikin ulul azumi amma ana ce masa kalimullahi wato mai zance da Allah warafa ba'dahum darajatin daga cikin annabawan akwai wanda Allah ya fifita ya daga sashinsu a kan sashi kamar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam idan an ce a cikin annabawa akwai wanda Allah yake magana da su mun sa akwai annabi Musa amma sai aka ce warafa'a sai Allah ya ɗaukaka ba'arahum sashin annabawan sai aka ɗaukaka daga sashi da darajatin da darajoji saboda kan an ce an fifita wasu annabawa da daraja ba sai an gaya maka wani annabi ba ne shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam menene fifitan da aka yi wa annabi bi umumi da'awaci manzo Allah shine annabi shi kadai wanda aka ce an aiko shi ya gama ko ina da ko ina annabi ne na duniya annabi ne na aljanu annabi ne na mutane kai har har mala'iku manzon Allah annabinsu ne sallallahu alaihi wasallam kuma wa katimin nubuwa yana daga cikin fifita annabi Muhammadu da cewa shine cikamakin annabawa ma kana Muhammadu na ba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa katiman nabiyyi ashe manzo Allah shine cikamakin annabawa babu wani annabi bayansa saboda haka shine farko a halitta kuma shine karshe a annabta wa huwa al-awwalul wujudi wujudan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa tafdhilu ummatihi yana daga cikin fifitansa an fifita al'ummata akan sauran al'ummai al'umma ce kamar yadda muka karanta a baya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida saboda ka al'ummar manzon Allah ita ce al'umma tsaka-tsaki wacce tafi sauran al'ummai har a gaba za mu jana cewa kuntum khayra ummatin ukurjan linnasi tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah saboda ka duka mun samu wannan ne saboda daraja da fifitan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'jizatil mutakasira mufassir yace an fifita annabi da mu'jizozi masu yawa idan ka hada dukkan mu'jizozin annabawa to ta manzon Allah in ka wada sai kaga ta fi ta sauran domin wahaisun ta hau wahai sun ta hau min huhuta da bibidayatin inda annabawa suka kai matuƙa suka kai matuƙa a wajen mu'jiza ko suka kai matuƙa a wajen kasiya to manzon Allah da ganin yasa dan ba kuma ya sama kololin annabawan da kullum malamai suna faɗa in dai daraja ce da matsayi shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to kaga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam farkon abinda aka faɗa shi cikin sha'anin abin mamakinsa shi ne mafarkin nan da ya yi da ya samu ɗa bayan ya girma shi kenan sai ji kamar yana son ɗan shi ko ubangiji ya mai da annabi baran kalilullahi ne baraɗin Allah saboda ka sai ya ga kamar ya samu wani abu da ya zama baraɗinsa sai ce sai jarrabe shi ya ce to ka yanka ɗan kaga abin da ya sa ce ka yanka ɗan saboda ba a hada soyayyar Allah da son wani tunda kana son danka kuma Allah kana son sa to sai ka yanka dan karbi da dan naka to a yaye ga haka a cikin barci ne a cikin barci ne inni arifil manami anni azbahu ka fanzur ma za tare da ya kwanta ya barci sai ga an ce ka yanka dan naka da kake son sa ya ga wa dan nasa da safiya tai kuma duk dare ya sake mafarki sai da ya wajen sau uku sai dan yace ism annabi isma'il ya ce a ya abati fa almatumar tunda Allah ne aikata yace ka ai sai ka aikata abin da aka umarce ka sataji duniya insha Allahu minas sabirin in Allah ya yarda zaka samu ina daga cikin masu hakuri ba zan baka kunya ba zan daure zan yi a yanka ne to kaga shi annabi Ibrahim matukar sa kenan mafarki ya fara gani amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ma a bashi takaddar an zamar da shi annabi yana dan shekara 39 da wata shida idan ya fita wajen makka ya shiga wannan kogon hiram mil uku gabar da ɗakin ka'aba duk abin da ya kwanta ya gani a lokacin gari yana wayawa zai gashi to kaga kenan shi wannan ya kore wannan ko bai a bashi takaddar ba ma bai a bashi annabtan ba a tukun ka sa isul adida da kuma kasiyoyi duka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fita sauran annabawa to idan muka duba zancen da Allah ya yi da annabi Musa minhum man kallama Allah daga cikin annabawan akwai wanda Allah ya yi zance da su to wane ne Allah ya zance da su shine annabi Musa kalimatullahi kallamahu Allah Allah ya yi zance da annabi Musa bi gairi wasidatin ba tare da tsani ba a ina ya yi zance da shi Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi zance da annabi Musa ne a ƙasa, a sararin ƙasa, a jikin wani dutse, a gefen wata bishiya, a kusa da wani kwari. Allah ba, bismillah ta. Ai, ai, ba komi, ba komi, ai, ai, an da zuwa, an da zuwa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi zance da annabi Musa a cikin kwari a gefen dutsen Sina. A lokacin da aka yi zance da shi to idan ka gwada zance da Allah aka yi magana da Jibril sai da aka yi magana da shi sama da sau dubu sau dubbai akwai wanda suka ce annabi ya yi magana an aiko mara jibril ya yi magana da Allah sama da sau dubu ɗari annabi musafa malamai sun ce sau ɗari fudu ne da ubangiji yake cewa wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya zance da annabi Musa sau ɗari fudu ne malamai suka ce amma maza Allah sama da sau dubu ɗari kaga kenan akwai bambanci ko to shi ko annabi maganar da aka yi da shi an yi magana da shi ne kai tsaye wa innahu kallamahu Allah lailatul isra'i Allah yayi zance da annabi Muhammadu daren da aka yi tafiyar dare da shi aka yi mi'raji saboda haka an yi magana da shi idan an ce an yi magana da annabi Musa ta jikin gefen wani dutse jikin wata bishiya wani kwari to shi manzon Allah yayi magana da Allah kuma ya ga Allah subhanahu wataala ba wanda ya taba ganin Allah sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko da ke umana Aisha matarsa ta ce duk wanda ya ce manzan Allah ya ga Allah ya kirkira abin da ba a yi ba to amma malamai suka ce ai rabin ilimi aka bata kuma a lokacin da annabi ya isra'i da miraji shekarunta kaɗan ne don san da aka aurar da ita bata wuce shekara shida ko bakwai ba kuma annabi ya doso zai tafi madina ne tukun aka yi isra'i da miraji saboda haka lokacin ana jin da wuya ma ta cika shekara goma amma manya-manyan sahabbai irinsu abdullahi bin mas'ud irin su abla dan abbas in aka ce maka wai shin annabi san da aka yi isra'i da miraji ya ga Allah sai ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu har sai numfashin sa ya dauke ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ganshi sai sai numfashin sa ya dauke tukun ya wannan ana nuna manyan annabawa irin su annabi Ibrahim da aka malla malamai suka ce yuqalu min qibalir ra'ayi hukunci ne wanda ba ana fadin sa bane ta ra'ayi ta tunani a'a bal huwal waridu wannan hadisi ya gangaro masanin Allah yayi nuni a cikin wannan hukunci ga sunan wa in zakaru najiyu turi fadhkur najiyul arshi mubtaqiran litaghni fa inna Allah kallama zaka wahayan wa kallama za mushafahatan wa adna wa in qabalta labzata lan tarani bima kazaba alfuadu fahimta ma'ana fa musa karrama makshiyan alayhi wa ahmad lam yakun li ziga zahana yadda idan ka amara musa ka ce an yi a tsirce da shi a rudin sina a to maza Allah an yi asirce da shi ne a al'arshi sai da annabi ya shida ya saba ba ya wuce fitar da ha ya je gun da ba gabar ba yamma ba kudu ba arewa ba saba ba kasa komai din ma babu shi anan ya gana da Allah fa auhe ila abdihi ma auhe ubangiji yayi wahayi a bawansa annabi Muhammad irin abin da ya masa wahayi har yanzu malamai a duniya sun ce ba a san wani wahayi ya masa ba in an ce ya karbo sallah da ai an ce ya mara wani wahayin abin da ya masa to malamai sun kasa gane na abin ne Allah ya wahayi a manzon sa sallah da an hada ya karbo sallah an ce kima zuwa Isra'i da Mi'raj ba kar sallah kawai ba fa inna Allah kama za Allah ya ayyama zance da wahayi Allah ya yi magana da mu shafa haka mu ta kai wadda na fa ya kusantar da yi kusantar da wanda ba wanda zai kwatanta irin in ka tabbatar da tarani idan ka kada ka gwada wato bakin da annabi Musa ce in nan ka yi wani rabbi an anzuru ilayka ubangiji ina so ka nuna min ina so in ga Allah ya ce lan tarani ba za ka shi Allah ne ma ka sabar ko an ce ma ai abin da gani afatun maruna ala ma yara yanzu kuna jaye annabi abin da yake gani fa Musa anarra mashi yana daga Allah aka fitar mar dan wani haske kadan daga cikin hasken zatin Allah ai faduwa ya same shi ba zancen birkita balle su ma sallallahu alaihi wasallam kirta su da darajatin da darajoji yana daga cikin darajar bi umumi da'awa annabin an aiko shi kowa da kowa na da mala'i kika tsari da bawa kuma da mu'min إنما فضلك الزمان وآياتك فيما نعوده الآن fifitanka a cikin zamani da kuma ayoyinka da mu'jizozinka san cikin abin zamani muke kirga su idan ka kirga mu'jizozin annabawa da suka gabata idza uddidat lirrusuli ayu taqaddamat fa ayu rasulillahi ajla wa adwa idan ka hada duka mu'jizozin annabawa da suka gabata in ka hada su da manzon Allah sai zama na manzon Allah su suka fi girma suka fi bayyana wa atayna Allah da Allah ya ga dama shirye da mutane maqtatalal ladina min ba'dihim ba za su yaƙe yaƙe ba wanda suka zo a bayan annabawan da kuma al'ummun su min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan an zo musu da hujjoji a sarari walakin iktalahu amma dai mutane sun sassaba ne saboda Allah din ya ga dama fa minhum daga cikin mutane da aka aika musu annabawa akwai man amana akwai wanda ya imani sabata ala imanihi ya tabbata akan imaninsa wa minhum daga cikin mutanen da aka aiko musu annabawa akwai man kafara wanda suka ki suka kafirce kan nasara kamar nasaru ba'dal masihi bayan an aiko annabi isa sun lalace walau sha Allah da Allah ga dama maqtatalu da ba za su karju nasu su yaki yaki ba walakin Allah lallika san Allah ya fa'alu shi yake aikata ma yuridu abin da yake nufi ya ga dama min tawfiqi man sha'a kamar ya dace da wanda ya ga dama ya karbi shari'a ya zama mumini wa kizlani man sha'a kamar walakanta wanda ya ga dama ya ki karban gaskiya ya zama ya lalace na'am ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmul la bay'un fihi من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء والكافرون هم الظالمون الله أكبر Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya gaya mana fifikon manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam akan sauran annabawa kuma yanzu zai zo ya kira mu gaba ɗaya sai ce ya ayyuhal lazina amanu ya bayi muminai wanda kuka yi imani ga umarni daga Allah an fi ƙumin mara zaƙinakun lalle ne ku ciyar wani abu daga abin da muka arzuta ku da shi bi ma'ana zakatuhu ku ba da zakar abin da muka arzuta ku da shi amfanin gona ne dabbobi guda kudu a kuɗi ne ku ciyar abin da muka arzuta ku da shi min kabli tun gabanin an ya ce yawmun labai fihi wala kullatun wala shafa'a ku yi ƙoƙari ku ciyar da abin da aka ba ku na amfani ko na dabbobi ko na kuɗi wato ku zaka tun gabanin bai zo muku ba wata rana wanda a wannan ranar labai fi ba ciniki wala kullatun ba da daɗin taka in wani abu ya samu mutum a duniya ba daɗinsa in yazo zai tsamar da shi kuma wala shafa'a ba zancen beli ita ce ranar kiyama a yi ƙoƙari a aikata alkhairi kafin a je lokacin da ba a ciniki da za a yi a samu riba kafin lokacin da zai zo ba babu zancen bada'i in wani bala'i ya taso a taimake ka kafin lokacin da zai zo ba zancen shafa'a ba zancen ina neman beli na yi laifi gawa ne na masoyina ne zai mun beli ita ce ranar kiyama saboda an faɗa a alƙur'ani ba labaran gidan rediyo ba ne wuce tabbata ne Allah ne ya faɗa wa mana sadaku min wani wanda ya kai Allah ku faɗan magana ta gaskiya ubangiji na cewa an fi ku ciyar abin da muka arzuta ku da shi gabanin wata rana ba ta zo muku ba ranar da in ta zo babu fansa babu badadantaka babu kuma beli wannan ranar wal kafiruna humuz zalimuna wal kafiruna su dai kafirai billahi da Allah ko ku aubi ma furida alaihim ko ku wanda suka kiyarda su aikata abin da aka wajabta musu a wannan rana wal kafiruna wanda suka kafirce cewa Allah fasara ta farko kenan ko ku wal kafiruna wanda suka kiyarda su aikata abin da aka wajabta musu koda suna sallah musulmi ne to in aka je lahira kan humu zalimuna suna daga cikin wanda suka azzalimai suna daga cikin wanda suka yi hasara saboda haka alqur'ani yana nuna mana sallah batta amfanan mutum inda yana da abin da zai zaka baya zaka duk inda aka ce sallah a alkur'ani sai an faɗi zaka aqimus salata wa atuz zaka saboda ka idan mutum baya sallah wannan za a za a tsayar da marhadda in aka ce yayi sallah yayi sallah ya kira a marhaddi amma in mutum baya fidda zakka ba za a ce a masa haddi ba amma dai sanda zai daina numfashi sanda numfashinsa na ƙarshe zai fita zai fita ba musulmi ba walkafiruna kafirai na asali ko ko kafiran da suka ki ba da zakka humu zalimuna sune azzalimai liwarihim amrul liwarihim amrul la fi ghairi mahalli saboda sun aje al'amarin Allah ba a bagiransa ba na'am الله لا إله إلا هو الحي القيوم ياي ياي ياي الله لا إله إلا هو alhayyul qayyum Allahu akbar wannan aya insha Allah saboda bayananta da yawa ba sai mun karasa ta ba Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum zamu yi bayani a takaice kafin mu yi nasiha anan zamu dakata a Allahu la ilaha illa huwa Allahu la ilaha la ma'abuda bi haƙƙin fil wujudi babu abun bauta da gaskiya a cikin samammu gaba ɗaya babu abun bauta da gaskiya wanda in an yi bautar za a samu amfanin bautar gaba ɗaya illa huwa sai Allah shi kaɗai wane ne wannan Allah da ake faɗa shine alhayyu rayayye adda'imul baqa' adda'imul baqa mai dawwamammiyar wanzuwa wane ne shi wannan Allahu la ilaha illa hu shine alqayyum wanda yake tsayayye a cikin halittarsa almubalagu fil qiyami bi tadbiri khalqihi mai tsayawa a halittarsa wajen gudanar da dukan halittarsa malamai suka ce wayannan suna guda biyu alhayyu alqayyum idan ka ɗauko hayyu ha ƙarami na hayyu in ka ɗauko alƙayyumu ƙaunakai na alƙayyumu ya zama haƙo kenan to haƙo sunan Allah ne haƙo sunan alƙur'ani ne haƙo sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne haƙo sunan shari'ar musulunci ne saboda haka wa'annan su ne malamai suke cewa ana ƙulƙulo ko ko ana samun ismul azim a cikin wa'annan suna